إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba hudu ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da biyu yau insha Allah za mu ci gaba da darasinmu na sifar salatu annabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير تسليم كأنك تراها صفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ينديك صلى من التكبير تسليم كأنك تراها تندك كبر هاي زوا سلم كما كان غابون غبانك yau za mu yi darasi na biyar a darasin mun siffar sallah insha Allah cewa da abu da sananne siffar sallah muna karanta littafin da albani rahimahullah ya wallafa wanda ya ƙara shi ya tabbatar da ba tare ba da ra'ayin wata mazaha ba kurin abin da shayi siffa sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama ta salla kamar kana ga abin a gabanka ba tare to ganin inda mutane ya shi kwakwallo mutane na takalidanci kowa da irin nashi shi yasa yake wannan mukaddama wannan shinhuda don mai shiga littafin shiga ƙwallo shi a wanke zuciyar shi a buɗe wajen ɗaukar gaskiya ba tare ba da kula daga ina ta zo kai dai mai bin gaskiya ne mai bin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ganin shi umarni sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi ke wannan siffar sallah annabi ce yanda sahabbai suka ga iyayi dukkan wata wani motsi na sallah in iri ɗaya in iri biye diyan da yayi ya kokarin tattarawa ya kawo eh fa'idar abun wanda ya tsaya kan wata mazhaba ko ra'ayin wani zai iya ganin siffa ɗaya wanda in ya ga wani ya irin ta sabarin tashi zai ce a wannan bai iya ko kuskure ne amma amfanin wannan littafin diyan da manzan Allah ya salla zai kama ka yayi kaza ya ce a hayana wani lokaci yayi kaza mun harama ka daga farko ma za mu ga magana kan kabara ta harama kurin zai gama kafiya wajen uku a yi haka tare da daga hannu a yi kabara a daga hannu a daga hannun kai daga baya kabara wanda wanda kai sunna kai shine fa'idai don shi annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wani abu ayyuka daban-daban ya yi nan wataran ya yi wannan ba da wani ya kore wannan ba to wannan shi ne kenan yau za mu darasi na biyar a cikin wani ta insha Allah ƙarshen maganan muna cikin maganganun magabata almajiran waɗannan a imakin wani suka yi aiki da umarnin malamai na barin maganan malam don aiki da sunna kuma suna nan a cikin layin wannan mazhaba ta wani malaman babu wanda ce sun huta muna cikin magana ta ƙarshe wanda ɗaya cikin almajiran imam malik rahimahullah ashab ashab ke bada labarin an tambayi imam malik akan matsayin wanda ya samu wani hadisi daga amintacce kuma daga sahaba nan sallallahu alaihi wasallam suka wa malik tambaya akan tume matsayin wannan hadisin da aka ce wani amintacce ya ruwaito daga nan salama za a samu sa'a wani ya saba mishi kishi ya shi kuma ce kowanne a daidai yake ya ce a a malik ya ce hedin rantsuwa da allah ba magana wani ba kuma amincin shi sai abin ya daidai da gaskiya kuma ce na samu saɓani akwai ɗaya gaskiya akwai ɗaya kuskure duk da saɓar mai bayani ta marko akwai ikhtilafu tanawo akwai na atadadu me yake da ikhtilafu atadadu na magana saɓani na nau'i daban-daban saɓani masu karo da juna shi ana ake ana magana saɓani abin da yake karo da juna wannan halitta wannan haramta shi ake magana amma wancan na tanawo ba matsala kan shi yakan zo yayi wannan wani daban ne malik rahimahullah ya ce bai yi wa a saɓani halitta haramta saɓanin kishiyar juna kuma a ce daga gaskiya ne ce a ciki akwai daidai akwai kuskure maganar da ƙarshen karatunmu kenan ina ganin sati da ya gabata ko sai ce ƙalar muzini sahabi imamun shafi rahimahullah imam muzini cikin almajai imamun shafi cikin malamai sannu cikin shafa'awa yake cewa وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطع بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها ولو كان قولهم كله صوابا ما عندهم لما فعلوا ذلك yace sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani kuma fa khatta ba'dhum ba'da wasu sun kuskurantar da wani kuskure ne abin da yi sahabi ne amma na kuskure ne wani mai ya ce abin da ya ko da annabi ya kaza ya bar kaza shi da a kuskurantar da shi a ce kuskure ne abin da ya sahabbai sun diba maganganun junansu wani zai kawo wani abin da kaza kaza ya mana ya kawo ya ta'aliki kan magana ko ya ce a abin da wannan fahimtar kai ba haka bace mun kanta misalai da yawa baya ne ya biyo magana ya rushe ta ko ya kawo ta dalilai wanda sabanin abin da sahabin yake kan wannan magana shine ka ce wa'annan sahabbai walau kana qaulun kulluhu sawaban indahum inda har magana sahabi ko ce daidai ce duwan daidai ne dan ma fa'alu zalik da bisa ba kiran ko har kenan shi kamar makanta ban da tabbata tsakanin sahabbai na sahabbai na kamar turmamuwa ne do da kaba kashi riyu inda har kowa ta shi daidai ne kenan kowa ba magana sahabbai sahabbai kenan kowa ya daidai kowa ya abu da gama gurin sahabbai na ta daidai ne da ba su ce ba wani kuskure kai ba daidai kai ba ko wani magana biyu ba ce magana ta wani ba daidai ba ga daidai inda duka kowa kan daidai kenan akwai sabani akwai mai daidai mai kuskure akwai mai daidai sai suke suke bi magana juna wani lokaci wani ya komo daga rike magana shi ya fatawa daga bayan lokaci mai tsawo ma ya komo don abin ya wakana za mu gani a gaban insha Allah sai yake cewa wa gadiba umar ibn khattab min ikhtilaf ubay ibn ka'ab ibn mas'ud fi salat fi sabun wahid idh qala ubay inna as-salata fi thawb al-wahid حسن جميل فقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة فخرج عمر مغضبا يكا مسالم أبو سنني عمر بن الخطاب yace yayi hushi yayi hada kan sabani da su ana tsakanin Ubay bin Ka'ab da ibn Mas'ud kowa ya kama ganin shi ana tattaunawa abiya zahi akan me suka samu saɓani kan maganar sallah cikin tuwa guda tuwa guda kurum ana ka sa izara kurum ka ƙari mai kurci kenan kai sallaka tun kariya al'aura ko idan an ci al'aura tsakanin cibiyar zuwa gudu tunari al'aura na sa zinari gaba daya wannan akan wannan magana ce kenan aka samu saɓani tsakanin ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab da kuma na kowa san kun wajen ƙura'ani annabi iya cikin da wanda ya musu shaida na ɗaukan ƙura'ani daga wajensu ko wanne gwani ne ko mai ilimi ne sai shi ubay yace inna salata fi sabr wahid hasanun jamil ta tayi kurmu abu ne mai kyau kai ba wani matsala dan kai sallah cikin tuwa guda abu ne mai kyau kai ba matsala ko daya wa qala ibn mas'ud innama kana dhalik wa thiyabu qalila a ba wani magana kyau inda har za a ce ken nema sai in babu kayan ne wannan kan darura ne mutaka ba darura ba bayan dinka kan haka ne ta zahi fa kharaja umar mugadiban umar hutu iya mi hushi ya hushi kan abin wannan abin da yasko ana ya ya hushi fa qal yace ikhtalafa rajulan min ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yunzaru ilayhi wa yu'khadhu anhu yace yanzu mutane biyu sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam wanda ake kallon su ana ga abin da suka yi a kallon aikin su kuka irin wannan sabani yace wa qad sadaqa ubay wal mi'al ibn mas'ud ubay yayi gaskiya amma ibn mas'ud kuma ma ibn mas'ud bai takaita bane bai ya fada da abu nan menene gaskiyar magana sabani ne ya samu ala kulli hal shi akwai ruwaya sananna annabi sallallahu alaihi wasallam ce la salli ahadukum la salli atqi shay min shay annabi ya magana annabi ya hana kakka yi sallah ka dayan ku yi sallah ba komai ka hawa shi annabi ya tabbata ya tabbata tabbata to nan abin da yake kawo maganar shi magana gaskiya ubai a inda ubai zai gaskiya a inda intuwa guda ce tayi ibnu sa'ud shi ya dauki mai hadin ne kenan maganar kenan matuƙa akwai to kenan shi ma'ana iya gaskiya mataka akwai kenan baiwa sallah ba sallah ba ta bai dace ba kalkashin wani ake ka hana sallah da debordar debordar wanda ake na ka hada abu ne digawa da bata da ka hada bata da ka hada dan ta huta wani a takaice dai kenan nan ya kama ka misali ne na sahabbai suka yi sabani kuma ba abin da mai daɗi ba gashi umar faɗa ya hushi bi kamata ku haka abin da suka maka nan sai yake cewa walakinni la asmu ahadan yaqtalu fi ba'd maqami hada illa fa'altu bihi kaza wa kaza kuma nace daga yau kan ƙara jin wani ya samu magana rigima kan wannan mas'ala to wani wani hukunci zai mai hukuba zai mishi kake nan magana nan ake nan sabani ba abin kware bane ba a san shi heduli wannan gashi dai kasa duka ya gama ka wa qala imam al-muzini aidan kuma shi al-muzini ya kawo cewa magana ta ta sabani yace yuqalu liman jawwaza al-ikhtilaf wa za'ama anna al-alimayn idha ijtahada fi al-haditha فقال احدهما حلال والاخر حرام ان كل واحد منهما في اجتهاد مصيب الحق ابي اصل قلت هذا ام بقياس man muzini iya magana ga masu cewa duk ɗaya ne ko ne kama ya ce yi za a cewa liman jawazar ikhtilaf ga wanda ya halitta saɓani wa za'ama anna al'alimin sadafin hadisa wanda yake halitta saɓani daidai ne kuma yake cewa idan malamai biyu suka yi ishtihadi wata hadisa kuma wani abu sabo da ya zo ana so a mai hukumci ya za a yi to da aka yi wani hukumcin فقال هدو ما حلال ايه تي وانا ابن هلكن والاخر حرام وني تي حرام مثلا انا magana wani canza koda ko ba da jini ana abu abu daga baya zo ake yi da ba yi wata gaba da cikin jikin kana bane zo sai ɗaya ya ce halaka ne ɗaya ya ce haram ne shi imam musulun kita za a gaya wa mai wannan ra'ayi mai cewa duk ɗaya ne ɗaya ce halaka ne ɗaya ce haram ne ya ce an na kulla wahida min huma fi jihadi musulmi kowanne ishtihadi ne daidai ne ishtihadi ne kuma kowanne musulmi haka ya daidai da gaskiya na imam musulmi ke cewa wannan mai wannan magana ya ce za mu ce mishi a bi asalin kulta hada an bi qiyas kai mai wannan magana cewa malamai biyu suka yi ishtihadi saɓanin juna halaka da haram a ce duk ɗaya ne bayan allah ɗaya ne annabin ɗaya ne kuma a ce duka ɗaya ne yace wannan magana da kai kimin magana abi asalin qulus haza da wani asali kana da wani tushe kenan aya ko wani hadisi da kake da shi an bi qiyas ko qiyasi ne kai da wani abu daban ka halitta wani abu fa in qala me wannan magana ce in har yace mana bi asalin asali gare shi tushe gare shi qila lahu sai a ce mishi kaifa yakunu asalan wal kitabu yanfi ikhtilaf wani tushe gare ka na tabbatar da wannan magana bayan shi ƙur'ani ya kore magana saɓani babu ya hana ta to da wani tushe wani asali ka kama ka wani magana ta ka wayan ƙunta fi ƙasar mota a ƙiyasi ne na yi na ce jiɗe ne ƙil kuma sai a ce mishi kaifa ta kunin usul tanfi alkhilaf wa yujuzu laka an taqisa alaiha jawaz alkhilaf to ta yaya asalin dai ana ƙiyasi don asali ne to idan kiyasi ya kore wannan abun to kuma ta yaya za ka yi kiyasi da shi in ka ce da kiyasi ne kai ba asali mana ba shi asali ya kore to da biya da wani tushe za a kawo za a dogara a yi wannan kiyasi haza ma la yujibu aqilun fadalan an alim yace wannan jawabi naka ce duk ɗaya ne a wannan mas'ala in dai asali ne qur'ani ya tura ban gace kuma kiyasi ya za a yi kiyasi a yi kiyasi da ba tushe ya ce wannan haza wannan magana mai ce duk ɗaya ne malayu jawizu duk wani mai hankali bai halitta yiwuwar haka ce da gini duk mai hankali ya ce fadaran an alim bale malami ke mutum mai hankali ko ba malami wani ba yi wani magana ya sa abin da nake baiwa ya zai halitta ka ce ɗaya ne cikin bale a ce malami wani magana kenan da ya ture maganarsu fa in ƙara ƙayin in wani mai magana zai ce maka zai magana kan wannan hanya ta mu kan wannan fa'inta kan wannan magana ta gaskiya ɗaya ce bata rabuwa yukhalifu ma zakartahu an al-imam malik an al-haqq wahidun la yata'addad ma jaa fi kitab al-madkhal al-fiqhi li ustad zarqa nan albani ke cewa in wani magana wani zai mai raddi ce to ai abinda aka samo daga imam malik abinda kake cewa kuma albani gina kana cewa ai imam malik ya ce gaskiya ɗaya ce ba ta ƙiddaguwa ce nan saɓanin a ce duk gaskiya ce ko ce wani magana ta ka da ka ce gaskiya tana gaskiya ɗaya ce ba a zarbatar rabuwa kamar nan zai yi albani raddi kenan in wani zai ga mace wannan magana tawa da na ce imam malik da na kawo da kawo ya gama da ɗago ta ga wajen amajin imam malik da manya idan wani mai magana zai ce wannan magana da ka ce daga imam malik ya ce gaskiya ɗaya ce ba da ƙididdigowa to wannan magana ai ta saba abin da ya zo cikin mata halifiki wani ta yi na sada zarka me yake cikin littafin mata halifiki a nan an rubuta walaƙad hamma abu ja'afar al-mansur ثم الرشيد من بعده أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية فنهاهما مالك عن ذلك yace ai gashi abu ne yazo a wannan littafin na madhal fiqhi cewa Abu Ja'far Mansur amiri ne kamta ya cikin umar al-mu'minin yayi shugabancin daula ta Abbasiyya wasan Abu Ja'far Mansur duka daula wannan daula ce mai wadi kuma ta tsawon jama'a nayi to Abu Ja'far Mansur haka Harun Rashid kenan duka wannan sun so an ya katara sun so su zaɓi mazhabata Imam Malik littafin motsa su ɗauke shi su sashi ƙanunin ƙada'iyyar shi ne littafin constitution kim daular abbasiya shi za a kawo doka duk hukuncin za a yi kai saba ma wannan dukkan matsatsa Imam Malik haka Abu Ja'far Mansur yayi bai samu dama ba Haruna shi a bayan shi ya bi Imam Malik a haka kin kowanne fanhahu ma Malik an zalik Malik ya hana su dokan littafi a ce a ko ina a yi aiki da shi to nan iya nan albaniya magana kina akwai masu kawo magana kai ka ce da yace to gashi ko Imam Malik ga abin da wuce da aka yi haka wani abu malaka ya ce ba dama ya hana waɗannan shugabanni guda biyu ya ke ce mai ce musu إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مسلم مالك يتي أي صحابة مزانا صلى الله عليه وسلم sun saɓani a kan wasu fahimtoci wasu furuwa a kan filmin furuwa kuma sun saɓani kan wasu fahimtoci kuma sun rabu a garuruwa ya ce wa kullum musibu kowane kuma daidai ma da gaci ko kuma ce wannan magana muna cikin baban shubaha da raddi kanta ko kuma ce muna cikin su wannan shubohi da suke kawo mutane ne to yanzu kenan wannan maganar su kamar sun raddi albani ya ce imam malaga ce sai ya ce to gashi da imam malaga ce ai saɓani kuma kowane daidai ne wa kullum musibu na magana take وكل مسلم واقول na alba nake cewa zan raddi zan cewa mai wannan magana da ya kawo hujja da wani madkhal fiqhi ga imam malik ya hana ya ce ko an sabani sabai sun yawo ko ina ko ne kan daidai yake ce alba nake ta zan cewa mai wannan magana inna hadhihi alqistata ma'rufatu mashhura al-imam malik rahimahullah yace lalle wannan kissa ta Abu Ja'far Mansur da Imam Malik ko Harun Rashid eh kissa ce sananna kuma ta shahara an samu daga Imam Malik rahimahullah lakin amma qawluhu fi akhiriha maganar da yace a ƙarshe lafazin da ya kawo wa kullum musib wannan ka aji da kika ga kauja ta ko wa kullum musib ce wannan da ya kawo nan matsala take wannan albani ke cewa مما لا عالم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها yace duk inda ruwaya ta zo ban gaba inda a samu tushenta duk wata ruwa ta kawo na magana wani kisa ta kisa jafar masu da rashid ta haɗu dama malik duk inda ta zo ban gama wani abu da ya zo kan wannan lafazin wa kullum musulmi ya ce allahumma ta ana rantsuwa أنا نبوة شاء الله يا الله إلا رواية واحدة أخرج أبو نعيم في الحلية إلا رواية قدا ودا أبو نعيم يكاو تأتيك الحلية إتو كما تنبأ بهركو بإسناد فيه المقدام بن داود هو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء رواية تزو قدا تأتيك الحلية تأبو نعيم مقدام بن داود يكاتا شو كما يأتيك الإمام الذهبي يكاو تأتيك الضعفاء ما سروني wa ma'a zalika tare da cewa iya da rauni ita ma ga lafazinta ba ni su suke rubuta ba ba ni ka ce wata da ma ba haka bane shi ne suke kawo magana ba haka bane bane bane suke kawo magana ga abin da yake cikin ta yace fa in lafazinta wa kullun inda nafsihi musib haka tazo yace kullu musiba kowa a wurin shi shi a wurin shi ya ga daidai yake duk da rauninta ba ce ba ta ɗaya ne ba duka ba shi kowa ya ga abin da ke a wurin shaka damne shi kuma ita kuma ta inganta ba kayanan kenan babu madogara ta ɓangare biyu ɓangaren sinadi ba ta da shi kyakkyawa in ma ta tabbata ba ta kaba kowane kullum musibin nan kaga kenan ya ture wannan magana da suka su kata shubaha su hana mutane wannan fahimta ya ce faƙaulu inda nafsihi wannan kalma da ya ce inda nafsi take lafazin wanta na gidan bin dawud ya dullu ala anna ruwayatul madkhal madkhulatu wannan iya karantar da kai iya shirye da kai ashe wannan ruwa ta madkhal fiqi da ya kawo soko ta aka bata da tushe babu ita ya kawo mas'alar ne ya soko wannan kalma ke ruwaya ba da madkhula ce ba ta da tushe wa kaifa la takuna kadhalik yaya ne me zai hana zaman to da hula ce so ko ta akai shige ce wa hiya mukhalafatu lima rawu shiqat an imam malik an al haqq wahid la ta'addad kama sabaka bayanu me zai hana zaman to ba haka ba yace saboda ta sabawa abinda amintattun almajiran malik suka ruzu daga imam malik da dama ko amintattu cewa gaskiya guda ce ba ta kadduwa kamar da bayani gabata ta muka katun wa ala hada kullu ibn sahabata wa tabi'in alamat al-arba al-mujtahidin wa ghayruhum yace kan wannan fa'inta ta gaskiya ɗaya ce baka wannan ce halakar ta har a ce kuma duk ɗaya ne dole kai ɗaya ne a a ya ce akan haka duk malaman sahabbai da tabi'ai da a'immatul araba a wannan abu hanifa imam malik shafi ibn hanbal duk akan haka suke duk wani mai ishtihari na kwarai haka suke yanzu albani kenan ya rade wannan shubha ta masu kawo wacce magana ta wacce wancan da tayin kaji magana ruwaya shi kama kawo ta ruwaya ce madakula lafazi madakul ta kama ruwaya ka ta akai kuma in ta zo kin ba haka ta zo ba ga rauni ga rashin asali sai qala ibn abd albar cikin malamai na na malikiya yake cewa walau kana sawabu fi wajhayn mutadafi'ain inda har za a samu gaskiya hanya huska biyu masu tunkuɗe juna a yi ka a yi inda har cewa daidai ne ko ne ma hata salaf ba'dun ba'da fi tahadim wa qada'im wa fatawam da magabata da ba su kuskunta da yawansu ba ce wani abu da ba ne kuskure ba daidai bane ba mun kan tambaya bayanin ba sa'ad bin ibrahim bayan yayi hukunci a kare aka zaka ce a ga ruwa ta zo kaza kaza suka ce a ba ka kare ce a mun na kare abin da zaka zan zan bar hukuncin da ya tabbata sabanin gaskiya zan yake shi dan dan nayi ta haba nikin kutada aka saka ka warware zan samu hukunci ai yayi ya hukunta kuma ya kashi tabi'i ne amma kashi kuma kuma alƙali ne amma ta da hukuncin shi sai ya zan yi abu ya zan yi ta haba nikin wa yace inda har kowanne daidai ne da sahabbai ba su rika kuskuren da shashansa ba akan ishi harin su ko hukuncin su da fatawoyin suke wanda zo tada sun zan kanta da misali imam malik umar bin khattab mun kanta kan matsala ta tarihin abad umar bin cikin taro umar bin khattab yayi magana wani aka zo da wani ya armu mace cikin idda idda ta aure umar bin khattab yace ya raba su kuma kai daga ha abada haramun tara mata ha abada mata ha abada ko ku biyo duniya an kare irin na liyani shi jama'a ne wani kuma kare bayan daga ba sai tana albenan sai sa abun sana sha'ani bisna sai ta samu labari umar bin khattab ya wani hukunci akan haramta ha abada akan arme cikin idda suka zuko shi suka ce ya aka musu labarin kaza kaza kaza kaza ka haramta kaza kaza don dalili kaza ka haramta abin da alibi haramta ba bayan tattauna da umar ya gano kuran shi ya fitowa ya hukunci ba da dalili ba umar ya wurare aka sake dawo umar ya wurare wani fatawai ya ce mutum zai zai tambasi ya kuka zai tambasi ya ba sa gari ya kuka ya zai kenan sai abin da za a yi matar wani ta ida idda ta farko ta fara ta wancan mijin wanda ya sake ta kun bayan shi ta idda ta wannan wanda ya yi mata gaba na a raba su in ta kai daga bayan shi ba zauri ne shi ne kare bazan kare bazawari ne eh bazawari ne shi ma ya ishi ba kan wannan mas'ala ce abinda ke masaba ta maliki a yau ake ta rigima da malamai sai su dauko nan daban ba shi bai su gama su shi ne gama ne suka ce misali suke cewa ai idan mutum yawa mata cikin sana suka yi armi suka ayu sai su ce ai ba shi ba ta ha abada babu armi ko aka ka gida da ciki armi ha abada matuƙa ba ta ayyu ba da ciki aka yi arami ha abada duk wani jagwal ce jagwal ne ba haka bane ba da warko su abin da yake can a wajen masu ganin mata ba ma ana ga cewa idan aka yi arman da ciki ko a cikin idda ta aure shi umar akan haka ne ya yi akan idda ta aure ciki ne na aure ba ayu ba a zina ce aka arme sakin da aka tana idda ka zo ka arma a shi ne umar wancan hukuncin kuma ko na umar abin da ake magana in an kwanta a cikin iddar ne ake samun rigimar a nan ba kwanta ba ba rigimar komi kuna ko a wajen masu ce haramci ba laifi bane ba rigimar tana zauwa arme a cikin idda kuma a kwanta a cikin idda shi ne umar muna kaɗa shi ne umar ya ce tare ma abada kuma shi ma wannan kin an ce kuskure ne su sayyidina ali su umar bin khattab kai su abu musal ash'ari suka ce umar abin da ya kuskure ne umar ya bahasa ya bar wancan fatawa ta maganar haramci ne ha abada ya kuma fatawarsu cewa ba maganar haramci ha abada ta ida idda na farko kuma na ba ta idda na biyu amma wannan ana magana hota arimi ba zina ba maganin zinta zina tana cikin zina ne ko zina suka yi ko wani mata na zina karo ce misali ba ta yi ba idda ta ta ta ta armi wannan wani abu ne daban bai alaka da umar to cikin malikawa kan wancan mas'ala ta idda cikin armi ita ce suka ɗauko su wancan masu wani masu cewa su malikawan ne sai suka mata hukuncin zina diddai ne alhali meye wannan matsala umar bai daga cikin masu ganin akwai daga mazinaciya bale kama na kanta karar abuka siddiq radiyallahu anhu ya yi hukunci kan mazinaciya ba ta da idda ba ta da idda mazinaciya nasin qur'ani ya kama gana ya kama al-mutalaqat bai kama gana ba mazinaciya haka sunna ba ta kama mazinaciya ba abinda yake wanda aka dora ma idda matar da aka saki ita Allah ya yi magana kan iddanta ita mazanaciya istibra'i ne kuwa da kuma cikin fiƙi na sayar sabik fiƙi suna na sayar sabik kuna abu malik zai ga na sayar fiƙi suna abu malik zai zagar maganin da magana ta kama sabon sa imamun shafi imamun shafi imam malik ne ce ga cewa an aka yi arme da ciki ko cikin idda ta zina ya ce arman bi ba wannan maza wata imam malik haka haka suke tsawo ga nan ɗauko magana ce waccan to mun ce waccan kin ma wata umar ya komo ya barta asalin ma an bar wannan fatawa ba haramci haka bada balle abin da bai da bai da asali ku gane magana kenan kin ba wata madogara da zaka sharance ka haramta da an yi zina da ciki an yi ciki kace an yi ha abada ne babu madogara kwara kuma abin mamaki wannan masala an koma cikin manyan malaka imam qurtubi cikin da nan tabbata malaman tafsiri ba su malaka ya ce gaba imam qurtubi cikin tafsir cikin bakara cikin tafsirin shi ya kawo masala ya kawo da biyu ya kawo ta umar ya kawo da uku ya kawo ta biyu kuma ya ana tabbata da umar ibn khattab raja an halas kun ya komo daga wannan fatawa to da mu da dogara kada wannan kaga akwai rashin fada cikin abin da aka aka gama bai zama rigima ya za suna zana a su kuma sarabuwa a ce a har mai ha abada an kare cikin zai zai su haka ke baban yawa an ci bayar mata abada duk shi kuma ta san jiya santa ya ce shi ke babu armi ha abada kuna san cikin matsala alhai a komo wuta a komo dogara ingancin armi iya nan abinda aka hana ko ta zina ce kakka kwanta da ita da wannan cikin ko da wannan halin in zina ce ba ciki kurin ta yi jini guda istibra'i in ta yi istibra'i ta yi jini guda kin babu ciki shi kenan shi ma mun shafi ramu da iya ga cewa ma ingancin arme ba ta ki arme yayi arme yayi me za a yi ya kabarta hatta ayu shike mata kace in kuma da ne da da aka samu ko kai cike cikin ko ne yayi da dama na zina ne bai da uba mu anan al'adar ta gargajiya ta ake ai arme an ka arme da ciki ko kamar da ciki ya ce ta ɗayan biyu kana iya zaɓa ɗa ko mata in ka zaɓa ɗaya baka ɗaukar ɗaya dole shi a ce ta banza ba ta da tushe ba ta tushe ta banza ce kurin al'ada ce al'ada ce ba ita da ta yi kurin malikiya a ce baka zaɓi guda mai zaɓi guda wai kenan kan in ka zaɓi mace baka ɗaukar ɗaya amma in ka ɗauki ɗa kuma ka ɗaukar mace haka suke ce alƙalai haka suke ce gizan alƙalai duk shirme ne mata kana iya ɗaukar ta bayan ta yi istibra'i amma da ko ka ɗauka ba naka ba ne annan sallar sallar cikin suna abu dawo ƙarar ba wani fiye wacce ba nan ya haku na mai bayani a nan ya ce ɗan zina bai gado ko wayo ko shi kun zai gada ko zuwa ba abin gashi da wani ko ka wani ta wadda da'a ko ka yi da'awa ɗanka ne annabi ce bai gadon ka na ce babu da'awa musulunci na kenan an yi ɗaukar mata amma da ba ka ɗauka dai kun ka taimaka mashi na mabe gadon ka nan misali ne wai na maganar sahabbai wani zai magana hukunci kuma a ce ba daidai bane ba inda shi ka daidai ne ke na bar umar kuma bayar shi kuma yanzu ka ce a kuma umar shugaba ne abin mu ne ya yi wata cikin jama'a ba da hujja aka sa ya zo ya warware ta to amma ba ne tunda jama'a ce sun tafi sun tafi magana su dawo ba su naka nabi shi da abin ya tafi wancan to tun cikin jama'a yi wanzu ka ɗauka sun ɗauka umar ya ta kaza suka tafi wasu kuma daga baya zama na biyu da aka yi wasu musulun ke wasu ka zama sun dauka sun tira kansu kamar kan ana ake yin jarida a zo a yi bayani bayani shi ke da wani ko kai labarin shi aba ko zai dawo ba ko ai nabi wannan wannan ya tafi kenan haka ne abin ya kawo har yau cikin wasu wurare suke kan wannan magana ta arme an haka arme cikin yadda haramci ha abada abin da yake tabbata a sunna wurin da aka kawo haramci ha abada ba arme kuku bin a duniya akan li'ani akan li'ani ne nas yazo Qur'ani ko sunna akan haramtawa hal abada ko kubi da duniya man ba shi ba babu haramta abada shi ne ayani kuma shi ma da ayani sai in ya tabbata an cika dukkan kudin ayani mun san da ayani mutum zai rantsuwa hudu ne ya shaida ya ga tana zina ko wanda ba dan shi bane ba ya ri ta biyar cewa Allah tsine mai albarka an ƙarya yake in yi haka yawa masu wani tuhuma ya ka tana zan kodin ba ɗan shi bane ba ke kuma kare kan ke kuma ta mata ta rantsuwa hudu cewa ƙarya yake abin da ya hudu ta rantsuwa ta biyar Allah ya hushi da ita in har gaskiya yake to an haka haka ne wani su ne su ko su biya duniya shine babu armi ha abada amma ko shi ma idan ya zamanto da ya zo ya rantsuwa ɗaya biyu uku ta hudu to zai ta biyar zai da maka tsinuwar Allah ce gaskiya lahiri dai na janye shi kenan ya kamo shi za a bula za a bula shi bula tamanin zama shi ya mai bula tamanin kun ta gida mataka ce eh ta gida mataka ce gobe ga ƙara ya ce shi kenan kasa na kawai wadda ce haka a cikin a ce ai aka tuma babu arme ya ce ai ya tume ne sai a tuma kai babu arme tuma a tuma da take bata arme sai ai ne gaba daya komple komai ya cika komai ya cika shine ake liyani ake cewa raba abada to dai muna magana kan sahabbai sukan kuskure shashin su sai yake cewa bayan ya ce bin albar walau kana sawabu fi wajhaini mutadafi'aini inda har gaskiya ana samun daidai cikin magana bi masu tunkuɗe juna ce daidai ne inda har haka ne ma khata salaba ba'dun ba'da fi ijtihadihim wa qada'ihim wa fatawahum da da magabata da basu kuskurantar da ƴan uwansu ba kan ijtihadin malami ko sahabi ko hukuncin da yayi wata fatawa da bada da bace da hace dai ko ce daidai ne wa nazara wa nazaru ya'aba an yakuna shay'un wa diddu sawaban kullu yace kadiba mai hankali tsakadiba ko hankali baiwa ka ce abu da kishiye shi baki da wata ɗaya ne baki da wata kacin ɗaya ne halaka harama ce ɗaya ne kuma kuma ala ubangiji ɗaya ne alama ɗaya ne kuma ce halaka harama ce ko ɗaya ne a kasar bai wace yake cewa wala kad ahsana man qal ibn abdul bar ke cewa lalle ya kyauta mai wani baiti ne wani mawaki ke cewa isbatu dadaini ma'an fi hal aqabu ma yati min al muhal yace tabbatar da kishiya biyu lokaci guda iya ce mahimmunin abin da ke in fasi baiwa gurin baiwa hankali bai kama baiwa ka ce abu kishi ya bi ka ce abu ɗaya ne kan baƙi ka ce ɗaya ne baiwa abu ne wanda ke kusan wace mustahil gurin bayan wannan sai yake cewa bayan yake cewa fa'in ƙil idan wani mai magana zai ce idza sabata anna hadhihi ruwayat batila an imam malik falimadha abal imam ala al-mansur أن يجمع الناس على كتاب الموطا ولم يجيبوا إلى ذلك to mun ji albani in ka ce wata ruwa da muka kawo ta sahabai imam da aka nema a yakin littafin shi ko ina a duniya in suke da daular islamiyya ya kiya ta sahabai sun yawo da inda suke ko ne akan daidai yake in ka ce wannan ruwa ta ƙarya ce to ai an sani shi dai malik kowa sani an nema a sa muwatta kowa ya aiki da ita kowane abin sanin kowa sani shi me yasa malik ya ki amsawa ja'far mansur ko harun rashid kan wani magana me zaka ce me yasa ki amsa musu fa aqul ce zan cewa mai wani magana jalbani zan cewa mai wani magana ahsana ma waqaftu alayhi min riwayat ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث yace kan wani mas'ala mai kyawun abin da na gani na ruwaya abin hafiz ibn kasir ya faɗa cikin sharin da ke asar ulumul hadis me yake cewa abin bin hajar ya ce huwa mai yau kana huwa annal imam malik qal abin da malik ya ce cayewa haruna da shi ko jafar mansur innan nasa قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نتبع عليها yace mutane sun haɗu wuri daban-daban sun diba wasu abubuwa da ni ban gani ba kenan ne malik abin da hannun tashi a ce za a aiki da motsa kaɗai ne in kare don ya ce ba duka komi ba ya gani ba komi ya sani ba abin da ya gani ne ya rubuta to shi zai ce kun ba aiki da kowane hina shi wannan shi da malikin kiya ba ce ya bakon daidai na ya kiya ne su yi aiki a ce na shi kaɗai za aiki da shi wa zalika albani ka cewa wannan magana ta imam malik min tamamin ilimi wa insafi ya ce abin da ke tabbatar maka cikin ilimin malik da adalcin malik kamar kalibin kasirin mullahu ta'ala ya ce fasabata annan khilafa sharrun kullu wa laysa rahama ya ce don haka ya tabbata dukkan sabani sharri ne ba wani alkhairi sabani sharri ne kuran ba wata rama sabani to walakin minhu ma yu'akhadhu alayhi al-insan ka khilaf al-muta'assibah al-mazahib wa minhu ma la yu'akhadhu ma la yu'akhadhu alayhi ka khilaf as-sahaba wa tabi'ahum min min al-a'imma yace amma duk da sabanin sharri ne ba wata rahama yace to amma akwai waɗanda wanda za a kama mutum da laifi irin sabanin in kai sabanin kama kaza da laifi ita irin sabanin masu tattali da babban masaba ko su malkawa ne ko shafawa ne kullum su basu tashi daga nan to irin wannan Allah zai kama ka da laifin ta'assubanci to wa min ma la ya'khudhu alai akwai sabanin da ba an kama ta mara laifi akan shi ka kalafa sahaba man sabanin sahabbai da yan bayan su sauran malamai duka suna yi ne ai su akan daruba ba ba ba nasibi yace hasharana Allah fi zumratihim wa waffaqana littiba'ihim ya ce Allah ta damu a layinsu gobe kiyamacin ƙungiyarsu kuma Allah mana katarin bin hanyarsu sai ke cewa fazahar albani ke cewa kiran yanzu mai karatu duk mai magana ya bayyana a hili ba wani tattaunawa an da ikhtilafar sahabati huwa ghairu ikhtilafin muqaddida kiran sabanin sahabbai ba irin na masu takalidanci masu mabiya bane na takalidanci masu ta'asbanci kiran daban ne ba iri ɗaya bane ba da na sahabbai da na yan baya ya ce wa khulasatu ta tattar magana duka aiko filosofi magana ya ce an na sahabata ikhtalafu tiraran walakinahum kanu yunkirun ikhtilaf wa firun minhu ma wada ila zalika sabila ita sahabbai sun samu sabani akan tilas ne abu ne yazo ba madogara kai kai ake da fahimtarka amma duk da sun yi sabanin amma suna inkarin sa saɓani suna guje mishi matuƙa sun sami hanya wa ammal muqallida amma su masu taqalidancin mazhaba ko malama ne fama imkanihim al-khalas minhu walau fi qismin kabir minhu fala yattafiquna wala yas'una ilayhi didda suna iyawa a yanzu su wata gurin sabanin ko mun girma abin sai daga mun su ko biya ga ga na su shi ga duk magana ta talo samu dogara ka samu mutaka magana duk da akwai dama ko mun girma sabanin akwai damar hutar daga cikin shi amma ce ba sa haduwa ba sa ba ruwansu da shi kusa suna nan akan malikawa suna kan hannu bakwai sha bakwai ba su da ba ruwansu duk ɗaya ne kurinsu suna nan kaka wasu fitina balin ɗiruna hamma suna cewa daidai ne ita fashattan izan bin ikhtilafai na ga ce kenan don haka kenan ya bambanta tsakanin saɓanin sahabbai da na 'yan taƙaliti yace zalika huwa alfarq min jihati sabab a tambaya ga maka daban wannan shine bambancin sahabbai da yan baya sababin a tambaya ga ko sababi akwai asar ko to wannan shine abin mun bayani muka gaba daya shine bambancin yan harko da yan baya sababin da ka sabanin darura ce magana kenan yan wannan masala ta imam malik ai duk yau rigimar da ake bada da yawa abinda maliki tun da ran shi kowa sani har masu ta ra'ayin maliki bai yarda ba a ce za a kira motsa kadai ka gane magana kenan ko wanda duk bangaren ko biya kana to wai idan maliki ya haza kana yayi ake cewa kurin dole ko kai malikiya shi maliki yana bai yarda ba kana bai yarda ba ce za a ki kuma na wancan wancan sarauta ce daula ce a fasiya san dama su ya kacin don a ce a maliki kun yi malikiya gaba daya maliki ce la bai yadda ba kun ba a yi ba haka ba mai kama ka zai ce mamu ana maliki maliki a kiyar wasu malamai ne wasu ga ce ai ana wata karan wata mata ba a kama wata fitina ce a mutu a bar su kama kama su a bar makan mazhabar mu kuma na kan maliki mu zaune kuskure ne kuskure ne don ka ce ana neman gaskiya ana neman nasi na gama nan wani lokaci nan garin katurvansat an yi wani taro na malamai na zai gaba daya katurvansat yanzu ke shika 30 ko? katurvansat ne 30 da wadanda da hudu ko? da biyar ko? katurvansat katurvansat taron da aka yana so a kawo lokacin ana caye tun ana magana kundin mata sai kun ce allah shi ganshi ya ce mata ƙa'yan nijar suna musulmi ban da ka abin saba ma addininsu haka ya ce ya ce bayar da ya kama yan nijar mutuka suna musulmi ce na kanata da dalilin da jima wakina da ke magana na yana juna sahel da ke kawo magana kunce mutuka suna ce bayar suna abin da suna ƙaƙi da yan nijar ya ce amma malamai yanzu ku je ya ba malamai dama lokacin ayyan ta ku je ku zamana ku kamo tsarin iyalai a musulunci wanda zan yi aiki da shi in kawai shi a kashi sun sa sun tabbata ko ya kawai ne da addini ku je ku ku kawo mana shi kundin da shi kundin mata ne amma dai da shi a musulunci shine aka yi nan debu a nan garin a meri wancan beni na gusum babban beni wancan a na aka zama lokacin ne wani malami nake ɗauka na inji ya mu jin bayan shi zama ina kallo daga ba su kara ni shiga da jihar na kwana biyu daga abu da yake a kusa kare suka na shiga a takaice a nan me masalar rashin wannan ne umar sama'il umar sama'il ne shugaba lokacin nan umar sama'il da khalid su ne manyan akan an tara suka kawo cewa ga abin da ake so hoto da shi don tsarin hukumci na iyalai aure akan musulunci Allah suka suka yi kurin muna ma'ana su ce a to wata risala ƙarya ce to malikiya ba to ita malikiya ba da ta yi ba kurin su malikiya ko risala tun risala ta kawo misali canza musu ya ce a ba haka ba ne ya kawo misali kawo misali ce ga misali sananna a cikin malikiya cewa tahrim haramta mace a malikiya da ake saki uku ne amma ka hadisi ibn abbas ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi kuma kafara yi ce ire-iren wannan sai mu diba wanda dai da sunna ya mu doka ya masa shi mace ne ta sha mukun suna ci a risala kwanan Allah su suka kato wuri abin da baiwa daga bai ka ce malam iliya bayan na kai mai ziyara ka ce wallahi ce nijar masu taurin ka ya ce ya ce bari masu taurin ka ya ce yan garin ku ya ce da agadas sai kuwa ta wahala wahala lamari ce ya ce ce ilimi musam ilimi ya tahi an je duniya an je saudiya an je bas an je irani ya ce an je an tare su kusa na kun su kun nasu ya ce min wallahi ya ce yanzu ya ce an ba mu burus ta yara koyon talatin ne ta zuwa koyon hudu ba limanci a aljeri muka ce ku kaya ranku a tista suka a mun koya ranku allah ƙiya suka yi ta suka kuma kuma su bada sun kuwa ɗinsu ga sun rike su ɗaya ne a cikinsa gaba aka tura shi shi ma ya da tara ya je daidai wanda mace kansa gaba ya mutu shi ɗaya suka tura gana shi ma wani shi da gano abin ya tura shi a takacin wa kenan masala ce wannan shine matsala kenan ka ce sai wannan shine matsala kuma su kullum malikiya ta kuma malikiya kama kwabo da an san ga nasa hadisi ya zo ko an ce a malikiya yan bayan aikin nasa har ka ta musu kenan wannan shine matsala tsayawa dogewa akan mazhaba shine hadari ko malik shi bai shaka ba an wa babu ko abu hanifa ko imam malik ko shafi kabrin hanbal ba mai ka maka ɗaya rana ga wata ruwa da imam malik ce ku zo ku yi malikiya babu haka abu hanifa abu ne ba shi hanafa ba haka malika ba shi malika ba haka shafi ba ne ba ne kuma mutane ne ne malamai ne sun ilimin addini sun yada sun karanta ilimin suka yada abu da kowa gani ya addini addini amma cewa kurin heni ba ba ba shi a wani su bisa ka ba su bisa raba jama'a ba gida gida har ma nace maka mutanen bayan ruwa malikawa ne yan bayan ruwa yan gabas shafa'awa yan gusum an dole hira ce hira ce ba ta tuce kuma mutanen kun ta kalilanci ne to abin da aka samu tana a cikin wafa sarakuna musulmi ce zan islamiyya ta hwadi to kowa inda ya je ya sa irin malaman sai to mu anan garin wani ko ai ba komai shi zaman zaka shi ne ko abin kana yan baya ne yan baya wani malaman suka kowa ya kawo yanki kaza kullun kaza za a yi to ne inda matsan karantarwa ce eh ni ga abin yan karantar da ku amma a ce babu wata maza ba a yanki kaza wannan ba bai so ga wannan malaman ba an ce inda har za a wata maza ba a Afirka ita Shafi'a to Imam Shafi shine Afirka shine zuwa Afirka ya mutu zaka kabarin shi a Masar mamalik ba mutum madina malik na madina bi zuwa barka ba malik bi yawo ma ba ma zuwa kaza a madina ya kare komai shi haka aka cike wannan malaman su su ka ba yan baya ne suka kawo rigima wanda duka suka raba addinin ya zuwa ne zuwa ne zuwa ne hanyar zuwa ne Allah shaidu sai yake cewa yace wa khulasatuhu ta tattamma ka wannan magana a ashe ne yace wa umar farq zai ya kama magana sababin da ya kawo rabuwar sahabbai da na yi mukallidanci ‘yan kwaikwayo daban-daban ne ya kaji dalilai ya ambata maka dai sai ka ce wa an walfarku min jihatar asar fahu auda amma yace kuma bambancin ɓangaren tasirin da saɓanin ya kawo na sahabbai da na ‘yan baya shi ne ma ya bayyana a fili ƙarara ya ce wa zalik an na sahabata radiyallahu anhu ma su talafin ma'aruf filfuru كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر على مظهر الوقودة بعيدين بعيدين كل البعود أما فرق الكلمة تسحبي ضد an san sabani kan wasu fahimtar sababi kan furuwa suna sabani amma suna kiyayewa iyakar kiyayewa kan zama musulmi al'umma guda ba idan duk sun nisanci duk wani abu da karba kalmar jama'a bis cikinta arba jama'a dan babban a bisa wani abun sabbai da abin zai kai farkul kalma wasu duru sufuf zai tsaga sahu musulmi bis cikin shi faqad kana fi masalan man yara mashru'at shahab bil basma bil basma bil basma la wa man wa man yara adam mashru'iyatihi wa kana fi man yara sibab tarfu da dini wa man la yarahu wa fi man yara naqat al wudu bi masal mar'a wa man la yarahu wa ma'a dhalik fa kanu yusallun fa kanu yusallun jami'a wara imam wahid ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام الخلاف لخلاف المذهب yace duk da sahabbai tsakaninsu akwai mai ganin mashru ne ayi bismillah a bayyane ayi bismillah wajen har sallah ka yi ta a bayyane kamar abu huraira ya bi bismillah ya sallah ya yi bismillah a bayyane ko ya ji akwai mai ganin cewa ba yin ta a bayyane akwai mai adamar mashru akwai maganar bai wa'ayi wa kana fi man yana tsara da fada dai akwai maganar cewa musabi a daga hannu wanzu a sallah akwai maganar cewa ba daga ko ko kabara da kai fara amma au fi man yana na kadar wudu bi musa mara akwai maganar cewa an kashe mace a lokacin horori kuna ka taba ta kuma akwai wanda umman lara akwai maganar a ba ta horori ba ko da dalilin shi tsakanin su wannan fahimta ta zo ba mu tare da wannan sabanin magabata a salaf faqad kanu salun wara jami'a wara al-imam dukkan su magabata salaf suna sallah bayan junansu dalilin saɓanin wannan bai sa su sallah bayan junansu wala yastankif ahadun minhum an salata wala lima lillah musabi babu wani ɗaya cikin wani magabata wanda ke kyamar sallah bayan wani limami da ya sa mazhabin shi ba mu haka nan yace wa ammal muqallidun amma ɗan kokoyo ɗan bi ido rihe jagoran makaho yace fa ikhtilafuhum alal naqid min zalika tamaman sabanin an ta yan baya nasu kwata kwata ya saba mana bas da gami na sabai faqad kana min atharihi an tafarraqa al muslimun fi adam al-qur'an ba'da ba'da shahadatayn alahu salam yace nasu ya kai tasirin sabanin yan baya musulmi sun rabu cikin mafi girman rukuni ba kalmar shahada guda biyu shine akan sallah qur'an wa'annan akwai ɗan mazhabar da fahim la abawun an yusallu jami'an wara imam wadi ba sallah ba musu bi hujjat an salat imam batila aw makruha ala aqal bi nisbati ila al mukhalif fi mazhabi me hujjar su ai shi a mazhabai shi kaza iya bata sallah misali wata umace a wajen bangaren wani yake ai babu arwala idan ba sallah ya tilba maliki tunda ba hanafi iyaka cewa shahama ta akwai bace ba ni kuma na ga shahama babu aula zai bi sallah ke babu sallah kidan ba babu sallah bayan shi tunda shi ya ga ana ya halatta shahama mace da arwallah kana sa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya arwallah zai sallah ko ya san mace ba ta ce ta sallah sallah ce ko ta ce bi arwallah ba ai ta bata ko a ta ma ce ta mace kabbala ma sun bar da yi ba ga ta bata ma ko kuma ya wuce masallacin sallah sun da ka shahama mace kun babu arwallah to wannan abu sai tunda kai kana da aqida haka ce a bana bana sallah dan kai Allah ya tawarware maka aron da auje na haka suke yace kai karshe ka ce wa kad sami'na zalika wa ra'aynahu kama ra'ahu ghayruna kace da magana ce ba ce mun ji ta kuma mun gani abin nace mun ji mun gani kamar wani ma ya gani yace kai fala wa kad nassat kutub ba'd al-madhahib al-mashhura al-yawm ala karahat aw butlan ya ce ta yaya zai zama haka ne ba ya ce ga nasoshin littafan waɗanda mazabobi mun suka shahara suna na a yau sun hana ko karanta sallah bayan wane kuma ce ta ɓaci ya ce wa kana min natijat zalik an taji da arba'at muharib fil masjid jami ya ce saboda abin da yake fitar da kai fitar da bala ta zuwa wajen su ce har ta kai inda ga sallar juma'a sai ka suke wannan gidan liman hudu mai rabuki hudu da ƙarfi hudu da ƙarfi na malikiya daban na shafi'iya daban hanabila daban na shafa'awa daban hudu a matsalaci guda rajuma akwai yarakin shafa'awa su sun malikawa su suna yi ɗaya suke yi in su ƙare kuna jira kuna ƙo kuna jiran su idan mun taɓa sun mutu kai ku shiga haka suke wa ƙasar ƙasar ƙasar sham ta abin haka a wani suke ya hudu ce ko ga wani liban malika ga shafa da ka zo ga wannan kenan shafa a wannan wani wurin ka san shafa a wannan baka shiga ba kai wa maliki ne abin ya ce ya kai ga haka sami ram hudu ta masallacin juma'a yusalli fiya aimatu arba'a muta'aqibin wannan liman guda hudu kowa nashi daban malika su yi in sun kare shafa'awa su yi haka kowa suke ɗaya bayan ɗaya وتجد أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي za su yi wasu ako suna jira suna jira su wani iya sallar jiban wa ana juba wasu ako suna jira na su bi zo ba kai ina ganin gaba da matsaya اللهم اسالك صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته